أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tsara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da yayi daidai da biko an zo uku ko Allah yayi daidai da uku ga watan Sha'aban jira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar da ishirin da shida ya inganta wanda kai ce ana fara mu daga cikin wannan masallaci na fice tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tara albarka mai suna usulul sunna na babban malami imam ahalus sunnati wal jama'a shine abu abdullah imam ahmad bin hanbal radiyallahu anhu taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan karatu suka zama da suna tsira mu duniya da lahira la ya tsarkake zuciyoyinmu da munafiki gariya wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi wannan muka ce kawai za mu shiga cikin karatun littafi kai tsaye ko eh duwan da suke da littattafan mu iri guda za ku ga na farko ya fara da asanad ko a shine isnadi a in an ce itinari zai iya ɗaukan ma'anar surs ko kuma a ce shan ko kune turawa haka nan ne daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani daga wani to shi wannan isnadi wani abu ne mai girma a cikin addinin shi yasa ibn mubarak ko ɗaya daga cikin magabata yake cewa bainana wa bainal qawm al-qiwam bai tsakaninmu mu da wasu mutane bambancinmu da su shine isnadi kamar yadda ɗaya yake cewa kuma al-isnadu min ad-din kuna fahimta yake cewa kun ga isnadi yana daga cikin addinin musulunci yace laula al-isnad ba dai isnadi ba laƙala da kowa ya ce laƙala man sha'a ma sha'a da kowa ya ga yi abin da yake so a cikin addini ha amma yanzu saboda isnadi da kayi magana sai a ce sammu lana rijalukum zano mana mazajen da suka karantar da kai wannan kuna fahimta ha zano mana mazajen da suka karantar da kai sai ka ga shi haddasna wani wani wani qala akhbarna wani anba'na wani an wani an wani an wani sai an zo ga sahabi to duka in wannan ya tabbata kenan wannan sanadin ingantacce ne muna fahimta to wannan sanadi ne ga wanda suka rawaito wannan littafi ko wannan risala ta usulul sunna ga Imam Ahmad bin Hanbal wanda Muhammad Nasiruddin Albani yayi ta haƙiƙin wannan isnadi a da wasu daga cikin manyan malaman hadisi sun tabbatar da cewa isnadi ne wanda yake ingantacce har zuwa ga babban malamin hadisi shine Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya rawaito yake cewa qala shaykhul imam abu muzaffar ko abdul malik bin ali bin muhammad al-mahdadi yace haddathna shaykhu abu abdullah yahya bin abul hasan ibn al-banna qala akhbarna walidi abu ali الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن بن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين قال حدثنا أبو جعفر أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري المنقري البصري بتلميذة قال حدثني عبدود بن مالك بن مالك أي بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا تاجي كما لا ينزع كي تزانا وكو yake cewa ƙala shehu إمام أبو مظفر بن عبد الملك بن علي بن محمد المهداني ياتي حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن يحيى بن أبي الحسن ابن بنا الشيخ أبو مظفر يكي cewa malamin shi ya karantar da shi cewa daga Abu Abdullah baba Abdullahi shine Yahya bin abil hasan ibn banna shi kuma yake kala akhbarna walidi babana ya karantar da ni yake cewa abu ali al-hasan bin ahmad bin abdullahi bin banna shi ya karantar da shi shi kuma kala yake akhbarna abul husayn ali bin muhammad bin abdullahi bin bishran al-mu'addal shi kuma shi ya karantar da shi kala yake shi kuma أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماس شيكم شيخ رسول الشيخ آل شيكم حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين يكي سوى حدثنا أبو محمد شيكما بالم شي أبو محمد يا كرم سد شي دغ شيما عبد الوهاب بابان عبد الوهاب بن أبي العنبري yace qira'atan alaihi min kitabihi eh akwai wani tsari da su malaman malaman hadisi suke bi in kai sun ce kamar qira'atan alaihi mai yawanci na nihin shi ne ka zo gaban malami da littafi muna fahimta ka karanta littafi yana sauraron ka ha in ka ida tsaf yana iya baka kamar ijaza a matsayin ya karantar da ke littafi ba sai kun fahimta ba yanzu sauraron nan da yi inda ke da kai kuskure ai bai barin ka ka tashi da shi ko kenan shirin da ya alama ne na cewa ya yarda da wannan karatun naka daidai ne wasu ko maluman kana karantarwa suna yi ma shari a shi ne ce ya yi wannan a shekara ta ɗari biyu da tas'in da uku kenan dai san kasarbantarar shi kuma yake cewa wannan ya haddasna Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Munkiri al-Basri bi Tinita Tinita innan sunan garin su ne shi kuma yake cewa haddasani Abdus bin Malik al-Affar shi kuma ga wanda ya je wannan suka ce ɗaya ne daga cikin wanda ake amfana da ilimin Imam Ahmad bin Hanbal ta hannunsu shi kuma yake cewa sami iku ya ji kai tsaye kenan daga wa Aba Abdullah shine baba Abdullahi أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول يكي شوى أصول السنة عندنا ها ولا أشياء كراسين إسناد من أكيها to yanzu kenan da dukkanin mazajen nan kowa sai an yi tarihin shi kowa sai an yi tarihin shi sai an bincika wace shekara aka haife shi wace shekara ya mutu ya haɗu da wanda yake ya bashi sannan menene halayyarsu to muna ainihin ne kawai a ko to wannan isnadi ne wanda yake isnadi tabbatacce kuma isnadi wanda yake mutasil ba yankake ba har zuwa ga imam ahmad bin hanbal yace ai usulul sunnati indana imam ahmad bin hanbal yake cewa usulu sunnati indana ai su asalin addini a wurin su dan nan sunna da imam ahmad bin hanbal yake magana yana magana ne a addini ba sunna ba kamar yadda malumai biyu suka ce a sunnat huna ai yana nihin addini yace addini abin da yake su addini a wurin su yace masdaruhu al-asasi al-qur'an wa ahadithun nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha وآثار الصحابة وما كان عليه من فهم وعمل صالح yake cewa shi ne tushen shi na harko alkur'ani sannan sunna sannan asarai da aka samu daga sahabba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma eh wa ma kanu alaihi da dukkan wani abu da sahabbai suke kan shi ne fahimin na daga fahimta addini wa amalin na daga aiki cikin addini a salih aiki mai kyau muna fahimta anan yana nan shi ne duk wata fahimta da sahabi matuƙar ba ta saba manassin qur'ani ba ko hadisi to wannan fahimta ce wadda take kikkawa wadda za a iya wadda za za ta zama abin koyi gare mu muna fahimta ko yake cewa eh usul sunnati inda na ko kenan mun gane sunna anan shine ne shine addini kenan asalin addini inda ake dauko addini to wannan wuraren ne Imam Ahmad bin Hanbal kenan Qur'ani da kuma hadisi ingantacce da kuma mi da kuma asarai wanda aka samu daga sahabbai ha sannan kuma abin da sahabbai suka fahimta dangance da addini a suka yi aiki da shi to wannan shi ne asalin addini a wurinmu wa ake ce masa hajjito wanda ya ga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi imani da shi ko sannan ya mutu akan imanin wannan shi ne sahabi ba kawai wanda ya ga manzo Allah ba sai in yayi imani da shi tunda ai da dama sun gan shi ba sai imani da shi ba ko ba haka nan ba wasu ma sun nemi rayuwar to kenan wannan su ne ake ce masa sahabbai kuma babu shakka sahabban nan suna da falala kwarai kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa eh astamassuku bima kana alaihi أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم ko yake cewa da ruko da abinda sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi ha wal iqtida'u bihim da kuma koyi da wannan sahabban ai mun ga wa ake ce masa sahabi ko hmm? to kuma yan uwa babu shakka sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne mutanen farko da suka kiyaye wannan addinin ko ba haka nan ba su ne mutanen farko da suka haddace alkur'ani a cikin kirazansu su ne mutane na farko da suka haddace hadisan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa magabata suke tsoratarwa ga dukkan wani wanda yake bin wani tafarki wanda ya saba masa habba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda gaban su alqur'ani ya sako gaban su manzo Allah ya bayani su ne suka yi gogwarmaya ta tsaida wannan addini duk wanda za ta ji yanzu yana ya wahala aka addini wahalar shi ba ta kai irin wahalar da sahabbai suka yi ba kan wannan addini babu shakka karara a cikin alqur'ani wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jinjina musu ko Allah yake cewa eh cikin sura Tauba ayin nan walladina tabu'uhum bi ihsan ko radiyallahu anhum ai nan wai ba wai sahabbai ba bayan sahabban ma wai wanda ya yi su ma da kyautatawa wanda ya koyi da su wani wuri kuma karara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa radiyallahu anhum waradu an su sahabbai sun yarda da Allah Allah kuma ya yarda da su kaga ai falala ta ke falala ko wani inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya gayi falalan mutanen Makka muhajirai ko da al-muhajirin wal ansar ko walladina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yadina fi sudurihim hajatan mimma utu ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ta ji sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen Makka sun baro dukiyoyinsu sun baro matansu sun baro iyansu sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kuma mutanen Madina a karatun mu na shekarar na arba'un hadis ko amin dan ta bayanin bai asul asaba wannan ko wanda muka ce tana daga cikin abin da ta buɗe kamar yadda wasu malamai suka yi bayani hijira mutanen Madina suka ce manzo Allah ya zo za su ba shi kariya za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza to su kuma in mutanen Makka suka zo Madina ko to in kuka haɗa yan uwantaka ta addini a sai ka ɗauki gidan da kake ciki ka raba biyu ka ba ɗan uwanka ɗan uwanka na addini ba ɗan uwanka na jini ba ka raba dukiyarka ka bashi ha duk wani abu da kan mata ka ɗauka ka bashi Allahu akbar ɗan uwantaka na addini Allah ce kai suna fifita bukatun ɗan uwansa akan bukatunsu sahabi in yana da bukata ɗan uwan shi sahabi yana da bukata ko mutanen Madina sai su haƙura da wannan bukatar ta su su ba wanda ya yi hijira kuma in ka diba ma za ka ga wanda ya hijira aina cikin tsananin bukata ko yanzu a ce saboda addini kamar inda kake aiki ana ma albashi ka liƙe shagon ka a to masu shaguna ka koyi dubin da gaske ne wani ci aba malam kuma abin sai a fara misali da mu a kawai saboda addini to kaga ai shi wanda ya san wannan kima wannan addinin ko shi wanda ya san darajar shi to shi yasa su ne mutanen farko da suka kiyaye wannan addini wani wuri cikin alkur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man shafi rasula duk wanda ya ba hanyar da ba ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi eh min ba adi ma tabayyana launu da bayan gaskiya ta zo mishi shine an yi mai bayanin alkur'ani sai Allah yake cewa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabu wata hanya wadda ba ita bace ba sahabbai suka bi muna fahimta ya Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu karkatar da shi za mu juya shi zuwa ga abin da shi ne ya zaɓa shi ne ɓata Allah ya ce wa mislihi jahannam sai mu sa wuta jahannama ta zama na makoma ga wanda ya saba manzon Allah ya saba masa haba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi karar annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa khairun nas qarni ko mutanen da suka yi kowane mutane alkhairi yake suwa su ne mutanen da yake tare da su suwa ne mutanen da yake tare da su su ne sahaba annan su ne sahaban naji ko kamar da zamu zauwa mu karanta wani asar na ibn mas'ud haka karar annan muhammad sallallahu alaihi yake cewa kada ku kuskura ku yi ku zagan mini sahabbai ko a wani hadisi kuma annan muhammad sallallahu alaihi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin hallau dai su ne suwa su ne sahabba ko annan muhammad sallallahu alaihi hadisin da muka karanta wancan yake fa innahu man ya'ish minkum fatayara ikhtilafan kathira ko ni annan sallan ne yake ba mu da shi sai ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunna ta wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ku yi riko da sunnar khalifofi na shiriyi kai sai manzo Allah ya ce addu alaiha bin nawajib ku yi riko da sunnan nan ta khalifofi na shiriyi da tara ma hakorin ku ashe kaga ba abun wasa ba shi yasa ake da ahlus sunna za su iya sadaukar da komi kan sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don taɓa sahabbai warga shi addini ne muna fahimta kamar yadda akwai masu zagin su abin da wanda yake sananne kuma sun ce wai suna addini ko Allah ya kyauta akwai wani asar na ibn mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda wanda ibn abdulbar ya kawo cikin littafin shi jami'a bayanin alim wa fadlihi yake cewa ibn mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi da yana cewa man kana minkum muta'assiyan ya kuta da ayyaku al'ummar duniya gaba daya duk wanda ya kasance a cikin ku zai riki wani abu abun koyi zai riki wani abu shine madubi da yake fayyata asabi ashabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya rike abun koyin shi ya rike madubin shi shine sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ni sai ce fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummat al-qulub saboda sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi kowa zuciya mai kyau a cikin wannan al'umma kun san me yasa Allah ne ya tabbatar da wannan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashaddaw al-kufari ruhama'u bainahum kuma haka nan ba tarahum ruk'an sujjadan to ga yamu bayan su aka ga mu haka su wane ne Allah ya ce ya da su su wane ne Allah ya ce ayi koyi da su ai mun kana ta aya yanzu ko to shine ibn mas'ud ya ce in akwai wanda zaka yi cewa ya zama na abin koyi to ya zama na wannan sahabba ne ko kuma yanzu ai ka ga ba a matan sahabban ba ko ba haka nan bane yanzu na Ali ta kohon nan a ba ta ji labarin wani malami da ya bada ba ya ce wai ya ji wani yana ka gardama in ba sai in ba sai ko sai yake ce mace wane ne yake gaya mai tarihin shi ai daga kulau kaza ai dan kasa kaza ne yayi kaza duk ya ida sai yake mai to shi Abu Hurairah fa dai ina ne wai sai yake Abu Hurairah bace ta ko namiji ko ba haka nan ba nan ma ai za shi su matasa jiya suna ta gardama balo ko a amma za ka samu shi in ka ce kula fara shi ne sai rinka tunanin to menene ko dai zagi shi ne kai bai san su ba to wallahi tana cikin asara ba ka da madubi irin wannan sahabban wa'ancan da kake kallo maƙiyanka ne maƙiya addininka kuma kana ɓata lokacinka ko ba haka nan bane ba kuma wallahi duk wanda ya zauna ya kalli balo ta minti biyar kai ta minti ɗaya sai ta ce gwan talatin in dai baka tuba ba ko wallahi sai ka yi nadama ranar tashin kiyama wallahi sai ka yi da na sani balle wanda ya tsaya kallon kokowa wallahi in ta in ta ce gwanu goma ka kalla wallahi sai kai da dama ko ba haka nan bane ba duk majidancin da ya kawo ne gidan shi aka kalli kokowa ya shirya amsar da zai ba Allah ranar lahira duk majidancin da ya sa ce ne gidan shi aka kalli film ko aka saurari waka ko aka kalli balo to wallahi yana da kamasho cikin wannan duk abin da aka kalla gidanka kana da kamasho akwai percentage na saboda kai ka siyo tela kai kake biyan wuta ko ba haka nan bane ba uwa uba kuma iyanka ne da matanka wanda Allah ya damka kai musu tarbiya ka ci amana mazaje biya a babu ruwansu shi dai ba ya kawo ce dai ba hawa ke ya ɗauka musu abu na ma abu na ma inda zai kai ka sha annama ma amfani shi kai ne kai makanka yanzu abu kai ne ka tara makanka abu kai kai makanka abu na ma inda zai kai ka sha annama ko ba haka nan bane cikin tsagoshin nan da ake nawa ne suke sa alheri daga cikin su ai kaɗan ne ko ba haka nan bane kai yau ma ka kalla masu kallon telami suke kalla wani ya ce wai wai in kana kallon telesa da aka sa waka na ce to dole ne ta daina ta aiki an kalle ta in ka kalla abu mara kyau cikin ba horo tele sahen ai ku ne ma kuke da shi ba ba haka ba ne ba ko tele ta hal aka sa abin da bai kamata bai saba ma Allah in ka kalla wallahi ka shi ya bayani shi Allah ba ruwan shi kai ko sunna tv aka sa abin da ya saba ma sunna ka kalla kana kana in dai ka kalla ka yarda ba da ni bane kuma ka ci gaba da kallo to ka sani kana da laifi muna fahimta to to wai sunna TV ma balle tele ta hal wanda ita tele ce ta kasa duk abin da ya shafi kasa wanda ya daidai da addini da wanda bai daidai ba za a iya sa shi koko yau in mawaka suka wani bikin su za a sa su yan kokowa suke nasu in boka in an gori duk wanda ya nashi in ma wanda mai suke za a sa su ko ba haka nan ne ba to kidan kaga sai ka san me kake kallo ha sannan wallahi mu kiyaye ɗan uwa musamman telan nan tunda mun shigo wallahi haɗarin ba ɗan ƙarami ba ne babu gaira ka sace ne gidanka a yi ta kallon abubuwan da bai kamata ba ka da ido ana ta rubuta ma zunubi babu gaira babu dalili ba ka sani ba in ka sace ne ka sa ido kan abin da ake kallo ko ba haka nan bane ba balle masu kallon arewa nan ko ba haka nan ba kai yanzu wacce ta shama shi ake sa alheri ai ta shufin da ake sa alherin kaɗan ne ko kuma ga yaran nan mayu sun iya duk wani shige-shige su kalli wata tasha wadda take ba alheri ba ne ba ake sawa ka gani wai ba rikici wallahi ni da ido na na gani da wani ƙani da magaji ne suna kallon balo dan magajin da ya shigo yake cewa yau sai sun ci sukan top don yi ce ai ina ka jiha ku da lanar ba shi kunya ba ce ba kai yanzu kai da ɗanka ku zo kuna sa isa don ba ka jin kunya kan wasu ƙasan banza ƙasan wasu wanda ba su ma san da kai ba a sai da uwar ta harare shi ce to na ta so ce ai lafiya ne a gidanta ake jawo samarin a zo a kalli balur a to yaya ita ma tana tsoron ta yi magana shinkafa ta tawara rawa kuma haka nan ba amma abin akwai lalaci da yawa to in ka ɗauka sahabban ba mu san su ba ko yanzu na in aka liƙe aka ce kuwa sai ya zana sahabi goma ne ta mutum nawa ne zai yi a ban sani ba ladan da lima ko ko su ma misali ne kalla yadda al'umma mutu wai yanzu har a tambaye ka abu hore da kake mace ce ko namiji kai musulmi ne ko abu hore gishi ya rawai ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sunaye na sunaye ma ba mu san sanawa na sahabbai ko ba haka nan bane ba ba mu karantar da diyan mu tarihin sahabbai ha a ɗin kwalolin mu ba mu karantar da yara tarihin sahabbai ko a makarantu ma tarihin sahabbai yayi karamci ko sai ko fahimta ba ko ko da Allah yanzu nan kai ka tambayi kanka wai cikin sahabban nan wai nawa ka san tarihin su a nawa ka san tarihin su za ku gani da dama ba a san tarihin su ba shi yasa al'umma suke tarar kana kuma ba su san darajar su ba ba san kimar su ba shi yasa za ka ga musamman wasu masu ƙarya addini za a iya zagin sahabbai a gaban su su yi shiru ko ha to mutanen da Allah ya saukar da aya akan su mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yace a bi su to shine yake cewa duk wanda zai riki wani duk wanda zai kama wani abun koyi yake ga to ya rike wannan sahaban na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake saboda su yi kowa zuciya mai kyau kuma sun yi kowa ilimi sahabai sun yi kowa ilimi su ha ƙur'anin ba daga wani suka yi ba daga wanda aka saukan mal ƙur'anin ha ba wani mai lanshi ba wani daga wani a a su direct ne suke shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka haɗa shi wannan ha yake cewa kuma wa qalluha takallufan kuma su ne suka yi addini wanda yake mai sauki muna fahimta su ne wanda babu tsanantawa a cikin lamarin su ne wanda addinin su ba wani abu mai wahala ciki zaka ga sahabbai ai ba wani abu mai wahala saboda ni suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kuma sai yi kowa zama shiryayyu saboda su shiryar ta su Allah subhanahu wata'ala ne ba ni labari ha yace kuma sai yi kowa halaye masu kyau to ai Allah ya yi ko rahama bainahum ko suna tausayin junansu suna kaunan junansu yace kai ba wannan ba yace ikhtarahumullahu Allah ne ya zabe su ha li suhbati nabi li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zabe su dan su zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne kuma aka wa kalla sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suke son manzon Allah suke kaunar su suna fifita shi fiye da kowa sahabi ya ce kai duk duniya in muna zama ba wanda muke so mu ga mun gani ba wanda muke so mu ga ya zo irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su manzon Allah ne madubin su shi yasa ka kalle su za ka kalle ɗabi'un manzon Allah ka tare da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kalle su za ka ga yadda manzon Allah ya koyar da addini su ne suka samu annan Muhammad sallam ido a cikin addini gaba daya kai har inda ake sa ido a cikin sujada ba su bari ba sai da suka ga ya manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai da suka ga ya manzon Allah yake tsaye da kahuwa in zai sallah ko kai har gidan manzon Allah sai da suka tura mutanen su wanda suke da ikon shiga gidan dan su je su rawaito musu ya manzon Allah yake addini kai yanzu nan a cikin gidan ku ake ko ba haka nan ba amma ba ka da lokaci ko to dama in baka kalla yan balo wasu za ka kalla ai su ne rabanka koko za ka ga wani ko makarantun nan da kuke dagawa nan cikin masallaci shi har ya zo ya gama jami'a tashi ya koma a bai kai to dan Allah wani lalaci ya same ka ai sai rishin rabo in ka ce can baka da dama yanzu ai kana da dama na wuri koko da wahala ka samu wani wanda za ka samu cikin abokanka wanda kuke bangare guda da dama su kuma suna karatu ko ba haka nan ba to ashe ka ga kai ne kai ma ba ka yi niyya ba to wannan sahabban wani sahabi yake cewa ya rasulullah yace wai in muna tare da kai muna jin daɗi muna cikin annashuwa yace yanzu kawai tunanin mu ranar lahira ne shikenan manzo Allah annabi ce ka kwantar da hankalinka mutum yana tare da wanda yake so ranar lahira to ka jiwa ko ai ka yi san wanda kake so ko ba ka nan ba shi wani ha akan aikin shi komi ya iya yi ko ba haka nan bane ba wani akan ya samu kuɗi komi ya iya yi to su sahabbai za su iya yin komi ne akan manzon Allah to shi yasa in muka rike su suka zama na abun koyi kenan mu ma za mu iya komi akan wa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina labarin umma amara da mun share ne sai ba ko ana cewa an kashe ɗanki tana ya labarin manzon an kashe ɗanki ya la aka ce ke ɗiyanki da an kashe ta ce wai ina manzan Allah aka ce da rai ta ce ko ai kowa ma ya mutu yanzu ha kana ji kana kallo ana taɓa sunna kana ji kana kallo ana taɓa sahabbai kayan shiru wai munafiki su kake a zauna lafiya ina za a zauna lafiya ai wanda ya taɓa su shine bai so zama lafiya ba ko ba haka nan bane ba kai laulahu aka ɗaya daga cikin magabata ke cewa ma kana fil abu muslima ba don sahabbai ba da yanzu babu ma wani musulmi a ban ƙasa. Koko, ka karanta tarihi ka ga har wasu sun zo nan Nigeria da yankin Gilma. Sahabbai irin su uquba kalla ta zarta hiya da ke da kai ba don komi ba don su kawo addini su addini ya yi musu komi to rishin koyi da su ne yasa ko kaga duk mun lalace da muna koyi da sahabbai da mun sa su madubi da mu ma yanzu addinin mu ya yi mana komi da mun yarda mu rasa komi kan addinin mu ba sai kun fahimta ba yanzu wani za ka gani yana da lokacin da zai yi gazama kan kokowa ko balo amma bai da minti biyar da zai zuwa ya koyi addini ko ba haka nan ba wai in kace mu wannan dan iska sai ku gazama da shi ba ɓata lokaci ba ma ne ce mai dan iska ai kai asarar ne ba to ai da mun shi ne koko kamar wanda Allah ne yake wai ilinu hunna fa inna hunna mal'una to ai da ma daga an ci ne wasu to sahabbai haka suka samu manzon Allah ido sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sabida ni tunda suka ji Allah yake in ku iuhu ta haka ne suka ce to an gama ba dai in aka bi shi ba an samu aljanna to shi ke dan kawai shi yasa za su gaji sun rabu da komi na su uwayensu har uwayensu in ba ba addini ba za su kyautata musu amma magana addini ba su ɗaga ma uwayensu kawa kai in fa yaki ya kama babanka yana san kai kana na haka za a gwamzawa ta ya ce a malam wannan fa nan fa ɗaya ko to imanin ka bai kai ba kai sirikin manzan Allah ya fito ya yaki da manzan Allah ta addini sallallahu alaihi wa sallam ko abin ta wata wata da sunan ko sirikin shi ha mai almanci ya shi shi ya fito kare wancan bangaren shi ko manzan Allah ya fito kare addini kaka kai kuma yanzu ba ka don za a yi jihadin ma ba a magana ko ba a karin ba ne haka ake cewa to ne ke kwantar da hankali kalli rayuwar musulmi yanzu ne bambancin ta da ta dabbobi wasu musulma ba su da aiki sai neman tuwo ko ba haka nan ba ne ba to da Allah ne bambancin rayuwarka da ta wasu dabbobin kai kwandama wasu dabbobin da kai da Allah yake cewa ulaika kal an'am ko sai kai balhum adal imma wasu wallahi ka ce ma wasu musulman kwando wasu dabbobin da shi wai tun da yazo duniya wai bai taba tsayawa ya koyi addini ba kawai ina ka sai sani ina ka yi to neman shinkafa daga ina kake neman shinkafa ina za ka neman shinkafa shikenan to ai ko dabba ba haka ko dabba ga abincin tana tsayawa ta huta sai uwa mu rike wannan sahabban imam ahmad bin hanbal yake cewa ai at-tamassuk shine ruko bima kana alai ashabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'u bihi kenan ɗan uwa mu riko da abin da sahabban annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akai ruko na gaskiya sannan kuma ya zama na musasu su zama na su ne madubi su ne wanda za mu kalla mu kalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ibada in kana cewa a'a kai Qur'ani za ka yi to Qur'anin su ne da aka saukar da Qur'anin gaban su kai daga cikin sa akwai wanda manzo Allah ya ce zo zauna zo zauna karanta mana Qur'ani ko ba haka nan ba kai daga cikin sa akwai wanda da Allah ya saukar da wasu surorin Allah cewa yake a karanta ma wani wannan sure koko to sai ni a in kace hadisai su ne suka rawaito hadisa to saboda haka ashe sun yi kowa fahimtar duk wani abu wanda yake ni wanda yake na addini ne su sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan sai Imam Ahmad bin Hanbal yake ni a wa tarkul bid'ah da barin bid'a ko wa kullu bid'atin fahiya dalala yace ka sani dukkanin bid'a bata ce to wai kaga kamar da Sheikh Rabi yake cewa usul sunna wurin Ahmad bin Hanbal da sauran ahli sunna Qur'ani sunna fahimta sahabbai ko yake cewa sabani ɗan bid'a su kuma san rai shine kusa addini kwarai da gaske an bi da asarar shi ne tushe addini su yace da kuma gabatar da hankalinsa akan nasoshin alkur'ani da kuma girmama maganganun maganganun shehunansu da waliyansu akan ayat Qur'ani da ta hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ake ce ma bid'a shine ce ai abin da ake ce ma bid'a huwa an yuhdita huwa an yuhdita shay'an fi dini shine mutum ya kirkiri wani abu a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ma lam ya'mar bihi Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ai wannan abun ba yake cewa wa lam ya'mar bihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah bai umarni da wannan abun ba ziyadatan ƙari ne am nuqsan ko kuma rage ha mun fahimta kenan meye bid'a shine ka shigo da wani abu a cikin addinin Allah wanda Allah bai yi umarni da shi ba manzo Allah bai yi umarni da shi ba wannan abin ƙari ne ko kuma rage in ka rage kai ma kayi bid'a in ka ƙara kai ma kayi kayi bid'a saboda ni ƙara Allah subhanahu wa ta'ala ya haddada ce ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ko in ka ƙara ki na baka zaba addini ya cika in ka rage baka zaba addini ya cika ko to wannan bid'a hatta ta wurin maganganu wanda manzo Allah sallallahu alaihi karantar da su in ka saya da wannan larabci kayi ta ta wurin wasu addu'o'i ta wurin wasu karance-karance har in ka sauya to ka sauya abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da shi shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani yace wai ya lungun liman inda da ake ci masallaci a yace bid'a ne ce me yasa ake masallacin manzo Allah ba haka da yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya mana wani masallaci yanzu babu lungu yace da wannan hasumiya da ake yi kasan tauraruwan nan da ake aja da saura da rana wata da tarmamuwa da ake ce duk daga coci kuka ɗauko ba na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alihi sallam ha wani ya ce to ai malam wannan su ne shaidan shi ne ma shaidan masallaci ne to kuma je coci ka gani hasumiya da ta masallaci da ta coci akwai bambanci ginin nan ɗan dogo ha dan tozan nan da ake yi ka je can English ran for English ka je ka gani yana da bambanci da naku saman ne kawai bambanci sun sun sa police ko so kuka ce bari ku sami wata da salmawa wato wa yake ku ta ƙari kuka yi to usulun sunna ake karanta gogo to in kun yarda addini ya fita kenan ga da masallacin manzo Allah yake ko masallacin manzo Allah ko ce hudu ne haka daidai ga wurin liman ta liman zai shiga shi ma cikin sarri ba irin wannan dan ɗakin ba da kuke kamar kabari kuke ya wuce can wurin a ta jira da ba kamar nasu kuma ai amsa larura ne kuka yi shari da an ba ku dama duka sai kun haka hajjatul wada annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum alal bayda na barku akan wasu haskakai guda wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda haƙin kuka yi riko da su lan tabillu ba'di abadan ha abada ba za ku bace ba in je kuka yi riko da su ni ne yace kitabullahi wa sunnati alqur'ani da sunnah har in muka yi riko da su maza Allah ce ba za a bace ba kenan kaga babu bid'a shi ya sama karara hadisai suka zo wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tsoratarwa kan mi kan bid'a ko kuma kan riko da ɗan bid'a ha kai za ka ga mahamma abuta da su ko kuma zama da su saboda ni da inda ka ga ɗan bid'a to babu shakka wannan mutumin ɓatacce ne mai wuce gona ne a addini sannan yana da shakka dangance da addini shi sannan yana da munahici kuma yana da munanan ɗabi'u wanda suke abin zarga ne muna fahimta in dai ɗan bid'a ne shi take ba ka raba shi da wannan abubuwan wani ya kwashe duka wani ya ɗan kwakwashi wanda ya kwasa shi na farko shine kan ɓata yake in ba ka yarda ɗan bid'a na kan ɓata ba to kai ne ɓatacce saboda manzo Allah yake ni ku karanta wa kullum mitete me dalala manzo Allah ne gai in baka yarda ba fa mu a wurin mu in baka yarda ba kai ma batacce ne duk wanda yace akwai bid'a ne to Imam Ahmad bin Imam Malik yace to yana tuhuman manzo Allah da ya boye addini ce to masu cewa akwai bid'a hasana a a an yi an shigantaka da bayan malikiya ba wata bid'a mai kyau a cikin addini sannan duk inda za ka samu ɗan bid'a to za ka samu shi yana wuce gona da iri zuwa gaba har sai ya kai ya ɗauki wani matsayi ko ya shiga cikin wani shirka sun yana bid'a ta fasikanci har ya koma bid'a ta kafurci shi yasa imamu shafi'i yake cewa ita bid'a ɗan uwar kafurci ce duk inda ka ga bid'a to kafurci yana kusa kwarai da gaske yanzu salatul fati da ta samu gindi zama ba a ce ta yi alkurani ba ba a ce wahayin ta aka yi ba a can da ai ba da haka aka fara ba ko ƙarshe ma sai aka ce ana haɗuwa da manzon Allah ido da ido yana ba da falalarta to ita bida haka take kullum girma take yanzu ta ɗauki misalin carbi ko da can ana ja yanzu aka yi wani ɗan ƙarami yanzu gashi hannu salula an yi ko to ita bida matsalar take nan kullum sauyi salo take kullum saboda ni ba addini ba ce ba a da da ake baya an sallar mai sallah ha sai ka samu wannan masallacin suna fara da istighfari sha ɗaya salatu annabi sha ɗaya wa'ancan suna farawa da la haula sha ɗaya wa'ancan suna fara da idza jaa da ilafi ko wa'ancan suna fara da laqad ja'akum da amana rasulu in kana so ka je na wata unguwa ka je na wata unguwa sai ka ja do'in ba guda bane ba ko ba haka nan bane ba ka zo wurin maulidi kowanne nasu daban ko yanzu maulidin ana yin nishi ne ko ba haka nan ba shi a to da mun yi maulidin ai da mun hana manzo Allah bane shi ka kaga ana na manzo Allah hankalin su bai tashi Allah ya ani sai ce wurin maulidin nan a suka yi wata murya daga sama daga sama kun san wane ke magana shedan ba Allah ba ya ku wanda kuka zo maulidin shehu dukkan ku kar sai gaba su ko wai dukkan ku na ga hausa muku alayya abu sai ce da haka ni yanzu da kake gari na nan ba ni da zunubi ko guda kuma su sun yaza kai ai bid'a kenan eh ai ya bayyana ana ta nuna shi ne rasa ina ne ana ka ganci ka ganci wai ya bayyana a gini ha to ita bid'a ce da haka ha sannan bid'a mai yin ta tana gadan mai da munafici kaɗan daga cikin munahicin da take gadon mai za ka samu ɗan bid'a yana goni yana jin haushin sunan manzon Allah ko masu riko da ita ko ba haka nan bane ba yanzu har in kace jama'a ku bar wannan ku kama na manzon Allah sai ce za ka raba kan mutane munahi a su so suke a bar su su bautar da mutane su ci karansu ba babbaka ko ba haka nan bane ba kalla wai an gafarta muku an gafarta muku an gafarta muku to wane ne kira daga saman shi yasa kaga yanzu za sai a ce kawai isnadi ɗan hadisi ne ko to amma su sun ce sun ji an kira su an ce mi an ce an gafarta musu sannan za ka samu ɗan bid'a yana da shakka dangance da abubuwa addini da dama saboda ni shi bai yarda da sahabbai su ne abin koyi ba bai yarda ya tsaya inda manzo Allah ya tsaya ba ko gane saboda haka zai ta kare abubuwa wani lokaci in ya ga wani abu ya shi karo da wannan sai ya ta shakka to ya kaza to to haka shakka za ta yi ta taruwan mai sannan za ka samu dan bid'a yana da munanan ɗabi'u wasu halayya wanda suke saboda shi ba da manzon Allah yake koyi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta sallar shi ba irin tashi bace ba sunan shi ba irin na komi na ya ba irin na manzon Allah yake ba to ni zai hana ya samu mummunar ɗabi'a shi yasa zaka samu daga cikin su wasu suna kallon shan giya zina bicatan nan ba komi bane ba ko wasu suna kallon dole ma sai kana ɗanyi saboda ita salatul fati in ka tara ta da yawa zaka tara ma Allah yi zaka biyo shi ba shi baka yi wanda yake ba dan ka Allah ya rasa yadda za yi da manyan mayan kafirai yake wai ya roki Allah ya sashi wuta yake saboda me in ya tsito wata ai ta tashi aka tashi joha to mayan kafirai ina za a dai ha Allah ya shirye da mu shine ɗaya daga cikin magabata ke cewa kullu sharrin dukkan wani sharri ko yace ya ashi minal bid'a yana zawa ne daga bid'a da yan bid'a dukkanin wani shari da ka sani ha yan bid'a ne yanzu za su halhadu in suka ga sunnan manzo Allah za ta tashi shi kullu kullatin su ce za a tada hankali za a raba kan mutane za a hitina za a za a duk sai kun tada hankalin mutane saboda ni kun ga sunna za ta tashi irudu iruduna an yi huluran bi afwahihim an bid'a duk wani shari da kake kallo alaba mata da miji sai an bid'a alaba da da uba sai an bid'a ko ba haka nan bane ba banna ta yadu sai bid'a shine ai ga malan sarkace da yawa komi kuna yi kwanan nan tarihin shehu da wane ne ke karanta ko da yadda yana da mata Allah Allah ka shirye da mu sannan kuma musamman wanda suke bid'a suna kan eh suna kiran mutane a kanta malumai duk sun haɗu kan cewa wa'annan mutanen ku rinka tsoratar da al'umma daga gare su mun gane a rinka tsoratar da al'umma irin suwa ne suwa ne kun ji halayya su ba mutanen kirki bane sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a cikin addini saboda al'umma su gan su a hili su ne ki kaurace musu an ce lokaci yayi ko sai uwa mu sani addinin musulunci addini ne wanda yake ni kamil cikakke ha tun daga zamanin sahabbai har zuwa wannan zamanin addinin musulunci bai bukatar wani ƙari ko rinji kuma duk wani abu da kake bukata a cikin addini an riga an gama yin shi in dai ka yarda da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko kenan in Allah ya kamar risati ne zawa a gulguje sai mu zo mu dan yi bayani dangance da wasu kungiyoyi na yan bid'a muna fahimta irin su khawarij qadariyya jahaniyya mu'tazila a sufiya da sauransu da haka abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ne ke roƙo ya yafe mana baki daya na mu akwai masu tambaya ko
duk abin da mutum ya kalla ko ya saurara da ke ne ko ga wasu ko a waya ta yara mu ne kenan to mana ya ne mutum ya zai yi dan ya bayin duka
iwai ya ce kenan da abin da mutum zai kalla ga fili wai in dai ba wa'azi ba ne ko kuma ba wani abu ba ne ba mai amfani muna fahimta to wannan abun ba daidai ba ne ba kamar kallon waka ko kallon film ko kallon teri da sauransu dukkansu zunubi ne wai tambaya yake ya za a iya bari abu na wanko shine ka san wanda ya halice ka wanda ya hore ma kuɗin wayar da ke nan shine ya haramta wannan kuma in kai za ka mutuwa ka tarda shi zai ma hisabi muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu
wannan mai tambaya ce ba da ne ne bambancin sahabbai da tabi'ai wai me bambancin sahabbai da tabi'ai tabi'ai su almajiran sahabbai ne tabi'ai suna bin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
kai mai tambaya daga wani imanin shi a kan nasa ta nan wani ce kowannen sa daga wani lokaci yake fara kuma daga wani lokaci yake kariya yace azkaran safe da yamma wani lokaci ne suke farawa lokaci suke yi da azkaran safe suna fara ne bayan sallah asuba su kuma na marice suna fara ne bayan sallar la'asar a wani lokaci suke karewa yanzu misali in kai azkaru sabah a suna na haske rana ta faɗi to bakin da rana ta faɗi in baka yi bauti kenan kaga lokacin su ya ida baka cikin wannan azkari Kuna fahimta sannan in kai bayan la'asar suna nan kuma haske ne haske alfijir ya ce to a haske rana ta yi to haske sahiya ma ta yi Allahu ta'ala alawa alam
to sai wani da kasa bayan ce imanin na yi bacci an kai sallar azhar ban tashi ba sai da asar sai sai na zo na sa- mai- na sa da jami'i yace sai ne sallar da azhar Hmm.
baya ni azhar yace yayi nayi nayi daidai ko akwai gyara
to ai kai ma ka san baka yi daidai ba a wace sallah ke gaba kenan da ka san su suna da asar sai ka yi niyya a zahar sai ka bi su ha bayan an sallah ne sai ka tashi ka yi la'asar ɗin. tunda Allah ya sa kana daga cikin wanda aka yi masa ramu sallah ko shi kenan ko to abinda muka karanta na daidai kaunar raji haka afdal mutum ya yi da kanin ya tsayin shi abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi ya ba mu ilimi wanda yake mai albarka wanda yake mai amfani gare mu da kuma al'umma baki daya duk ilimin da zai zama ne shi ne sila mata mu ko shi ne sila kaucewa daga saman kan hanya muna roƙo Allah ya muna tsari da bishi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ilimi mai amfani da arziki wanda yake shi ma mai amfani gare mu da addinin mu da al'umma baki daya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kyakkyawan ƙarshe ya samu daga cikin bayin shi wanda suke wuta ba ta da rabo a jikinsu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته